أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa yau muna uku ga watan takwas hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1443 wanda ya daidai da shida ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi wassalam shekara ta 2022 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul anfal a satin da ya gabata mun tsaya akan aya ta 29 zuwa aya ta 30 wato a cikin suratul anfal a shafi na 180 a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan ayar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya alaran ma Allah ce wa idh yamkuru bikal ladina kafaru أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير makirin kamar yadda al'ada ta gabata idan akwai bayani kafin mu fara tafsiri wanda ya gabata mu gabatar muna gabatar da shi haka ne ko idan akwai wani abu wanda akwai kuskure ko ko akwai abin da aka faɗa yana buƙatar a dan ƙara bayani to akwai abubuwa guda uku abu na farko wajen aya ya ayyuhal ladina amanu la takhunu allaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun muka ce waɗansu sun ce wa ta hunu amanatikum asalinsa wa an ta hunu ne kina an ƙaddara an sai ya zamanto an hana a haɗa yaudara Allah da yaudara ta manzo sallallahu alaihi wa sallam da haram da haram an hana a haɗa su amma in mun ka ɗauki wanda suka ce majizumi na kenan asalinsa wala ta hunu amanatikum wa antum ta'lamun kenan an hana yaudara daban kowace an hana kai yaudara wadda take da alaka da addini an hana ka yi yaudara cikin al'amuranka sai zama to kowace daga cikinsu haramun ce wannan shi ne bambanci tsakanin tafsirinsu abu na biyu kisa da muka kawo wancan sati ta umar ibn abdulaziz wancan sarkin wanda ya bar ma 'ya'yansa dukiya mai yawa shine hisham bin abdulmalik wanda muqatil bin sulaiman ya zo a wajen abu ja'far al-mansur lokacin da aka ɗora shi akan mulki yake ce mishi yake ce masa kayi mini wa'azi ya ce da abin da na gani zan ma wa'adi koko da abin da na ji ya ce a'a da abin da ka gani to shi na ba shi labarin cewa umar ibn abdulaziz ya bar 'ya'ya goma sha ɗaya bai bar dukiya mai yawa ba hisham ibn abdulmalik ya bar dukiya mai yawa yana da 'ya'ya goma sha ɗaya amma a ƙarshe 'ya'yansa duk da yake an bar musu dukiya mai yawa ba su iya tasarrufinta ba wasu daga cikin su sai da suka je suka yi bara nukta ta uku ta ƙarshe akwai wani ɗan uwa da yake halarta wajen tafsiri wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم مكتي امام السيوطي اتشن الاتقان في علوم القران yana cewa kalima ta fitna in ta zo cikin siyakin alqur'ani tana iya daukan maganganu guda takwas to sai ya nemi a gabatar da waɗannan maganganu guda takwas saboda ƴan uwa su fahimce su to shine malamai suke cewa kalima ta fitna inji imamu suyuti wani lokaci tana zuwa tana nufin ashirku shirka kamar inda Allah ya ce wato wal fitnatu ashaddu min al qatl ko wal fitnatu akbaru min al qatl a cikin suratul baqara ko ba haka ba da yace akbar malamai suka ce saboda kalima ta kabirun ta maimaita a cikin aya inda yace ashaddu saboda bata maimaito ba shi yasa yace wal fitnatu akbaru ya bambanta tsakanin su wannan ma'ana ta farko kidan ta shirka kuma yace wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah kuma wa yakuna ad-dinu lillah a cikin suratul baqara a cikin suratul anfal sai ya ƙara kulluhu saboda aya ta cikin suratul anfal in ji malamai ita ta fara sauka to sai ya ce waya kuna dinu kulluhu lillah dan ya nuna maka larabawa ba za a karbi jizya gare su ba addini sai ya zanna Allah kidan jaziratul arab za a yake su amma cikin bakara domin bakara ta sauka bayan ni bayan anfal ba ina nufin kai tsaye ba wai ma'ana ta riga ta sauka to sai ya zama tonin da ya ce wai kuna dinu wato lillah a cikin bakara saboda can ya riga ya ce kulluhu to tun da wannan ma'ana ta umumi ta tabbata ba a bukata sai an sake maimaita ta ma'ana daga cikin ma'anonin da take dauka tana nufin al-idlal batarwa an gane ko Allah ya ce fa amman ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' al-fitna ibtigha' al-fitna ma'ana ibtigha' al-idlal suna son su batar da mutane sannan kalima ta alfitna wani lokaci cikin alkur'ani tana nufin alkatlu kisa ko hari an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala ce falaisa alaikum junahun an taqsuru min as-salah in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru kenan dan su kashe ku sannan wani lokaci kalima tana kalima ta fitna a cikin alkur'ani tana nufin as-saddu kangewa واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك كجي سونر سكنجك sannan wani lokaci tana nufin abdalala bata wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allah shay'a wanda Allah yake son batar da shi idan Allah ya san bai cancanci shirya ba sannan wani lokaci kalima ta alfitna tana nufin alma'dira wato ba da uzuri kamar da wasu malamai suka fassara thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin sannan kalima ta alfitna tana nufin alqada hukumci kamar yadda annabi Musa ce in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha'u wa tahdi man tasha kenan in in huwa illa qada'uka hukuncin ka ne ya Allah sannan kalima ta alfitna wani lokaci tana nufin zunubi ko abin da ke sawar a samu zunubi ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin kun ji ma'anonin da Imam Suyuti ya kawo kuma babi ne mai fadi a tafsirin da zai zo zuwa gaba za mu yi bayanin littattafan da suke bayanin irin wannan to don haka wanda ya ji wannan bayanin sai ya san cewa waɗannan ma'anonin akwai su shi yasa a zabura a ɗauki ƙur'ani don an iya larabci kawai kai fa haluka haza hazihi a ce za a tafsirin alƙur'ani ɓannar da za a tabkawa allah ɗaya san iyakarta allah kai muna tsari mun fahimci wannan ko to sai mu shiga cikin karatu allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa idh yamkuru bika alladhina kafaru waɗansu malamai sun ce wannan wawun an yi atafi ne na kissa akan kissa wazkuru ku tuna ya ku al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam id antum qalil kuma wazkuru ku tuna lokacin da kafirai suke yi ma annabin ku makirci ma'ana ni'ima ga annabin ku ni'ima ne gare ku domin Allah ya ce ma bani isra'ila wa id najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su al'adab ku tuna lokacin da mun ka tseratar da ku nan ba ana nufin su aka tseratar su ba domin yahuda wanda ke zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba su ne aka tsere ta suwa daga fir'auna ba iyayensu ne to amma da fir'auna ya kashe iyayensu da su ne da su ba za a same su ba dan haka duk mutumin da yake mutunta mahaifinka in kana da hankali ya kamata ka mutunta shi duk mutumin da yake rena mahaifinka to ka yi nisa da shi amma ba wuce ka zalunce shi ba an gane ko amma waɗansu kadiba cikin al'iklil fistin batik tanzil sai da suka fitar da aƙida ta kafirci ƙarƙashin wannan aya sai suka ce wa iznat jainakum wai Allah ya ce ma rayukan bani Isra'ila lokacin da mun ka tseratar da ku wai rayukan waɗancan na farko su ne suka zo cikin na 'ya'yansu kaga suna son su yi inkarin Allah ya halicci kowane jiki da ransa wannan kuskure na aqida ta at-tanasukh da kuma abin da al-hulul Allah kai mu tsabi irin waɗannan aqidi wa idh yamkuru bika alladhina kafaru waɗansu malaman tafsiri suka ce a'a kai uzkur kina an tashi daga bayani zuwa ga al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam an koma zu ana magana a kansa kenan uzkur ka tuna ya kai annabi idh yamkuru bika alladhina kafaru lokacin da kafirai suke shirya maka bakirci waɗannan maganganu mun kawo su a wancan sati a gurguje malamai sun ka ce fi'ili na makara min babi nasara yansuru fa'ala yaf'ulu makara yamkuru kaga qad makara alladhina min qablihim وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال كل تزول أبنا منه الجبال تو ده هكا دي مكر يمكر أكيتشيوا با أتشوا يمكروا كما با أتشوا يمكروا wa idh yamkuru bika alladhina kafaru ka tuna lokacin da kafirai suke yi maka makirci mun ce an kawo asar da dama kan cewa wato abin nan lokacin da aka yi wannan taro daga ibnu abbas shaidan ya zo cikin surar dan adam har ya ce musu abin da nake gani ku kashe shi waɗannan riwayoyin ba su inganta ba riwaya guda ce ta inganta kuma mun kawo yadda ake haɗa ta cewa bayanin cewa aya wadda ta sabka a makka wato ba haka bane amma ta sabka ne a madina tunda yakin badar a madina aka yi shi amma shi wancan sahabin da ya samu labari sai ya sa tsammanin a wannan lokacin da aya ta sabka alhali aya tana magana ne akan abin da ya faru a makka ban sani ko mun fahimta ba idh yamkuru bika alladhina kafaru lokacin da kafirai suke shirya maka makirci abinda ake kira al-makru in ji malamai sun kace iqa'ud durri khufyatan ka yi ƙoƙarin afka ma mutum banna ka cutar da shi amma a ɓoye kun san akwai masu wayon cutar da ɗan adam wanda yake da ƙarfi galibi yana son ya cutar da kai ne gaba da gaba ko ba haka nan bane tunda baya jin tsoronka to amma kuma akwai wanda yake son ya afka maka banna khufiyatan da ɓoye an gane ko ko ya tura wani don ya cutar da kai shi ba zai zo ba amma shi ne yasa a yi ko kuma isalu durri khufiyatan mutum ya isar da cutar da cutar da kai a ɓoye shine ake kira almak an gane ko kafirai a makka sun san manzo sallallahu alaihi wa sallam bai taɓuwa kai tsaye saboda mutum ne yana da yan uwa yana da mutanen da ana jin tsoron a taɓa shi an gane ko saboda su kaga Allah su Abu Talib suna daga ciki Allah yana iya ba wato mutum kariya da yan uwansa kafirai kaga Abu Talib bai musulunta ba amma ya taimaki manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun fahimci wannan da kyau ko to dan haka wannan ma annabi salih wannan ta faru gare shi yan uwansa da saura waɗanda malamai suke cewa ba su imani da shi ba an ji tsoron a kai masa hari saboda shi an gane ko haka annabi shu'aib ma alqur'ani ya faɗa qala arahti a'azzu alaikum min allahi wattakhadhtumuhu wara'akum zihriya akan annabi shu'aib suke cewa annabi salih ina ganin ba su faɗi hakan nan ba almuhimmu dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai tabu ba sai lokacin da malaman sira suke cewa lokacin da Khadija ta mutu matarsa radiyallahu anhunna ajma'in sannan da lokacin da Abu Talib shikenan ya rasa masu taimako sai aka ce yanzu dama ta samu to sai aka shirya allazina kafaru waɗanda na kafirta li yuthbituka dan su daure ka asbata yuthbitu isbatan shine tabbatar da abu in an ce sabata yasbutu ya tabbata asbata yusbitu isbatan ya tabbatar da abu sabbata yusabbitu tasbitan ya tabbatar da abu to li yusbituka waɗansu suka bada shawarar cewa a ɗaure manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda muka faɗa irin riwaya ta wato da an kawo abul bukhturi ne faɗi wannan waɗansu malamai suka ce li yusbituka li yuqayyiduka su ɗaure ka sannan waɗansu malamai suka ce liyu wasu kuka su ɗaure ka duka ma'ana tana kusa guda sannan waɗansu malamai suka ce liyu bitu ka shine liyas junuka shine su ɗaure ka su kai ka gidan kasu ina fata an fahimce ni duk da yake ɗaurewa wani lokaci ba dole ba sai an kai ka gidan kasu ai ana iya ɗaure ka a wani gida ko a ɗaure ka a hana ka tafiya sannan waɗansu malamai suka ce liyus bitu ka shine liyas haruka su yi maka sihiri to ba abin mamaki bane kafirai ne maguzawa ne ina fata an fahimce ni waɗanda suke zagin 'yan wani gari su ce ai garin su garin arna ne to makka ko da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana kafital ce ta arnanci don gumaka ne ake bauta ba da haka ba a kallo irin wannan tarihi domin in haka ne makkan ma to arna a cikinta mun fahimci wannan ko suna son a yi masa sihiri shi ma sihiri wani alhabsu ne alma'anawi domin idan aka ɗaure jikin mutum da igiya ko mari ko sarka nan wato alhabsu ne alhissi wanda ake gani idan kuma aka yi ma mutum sihiri to alhabsu ne alma'anawi wanda ba a gani domin wanda aka yi ma sihiri ana iya hana shi ya so abin da ya dace ya so ya ƙi abin da ya dace ya ƙi sai a hana shi to kaga wannan ɗaurewa ce ita ma ko ba haka nan bane sannan kuma waɗansu malamai suka ce li yuthbituka shine li yadribuka shine su buge ka to kaga wannan fassara wani bai san da ita ba ko ba kana bane wai abin da suke nufi idan aka dake shi har aka yi masa mummunan bugu wanda ya canza hankalinsa yadda ba zai iya motsawa ba ma ya je ya rinka yawo sai ya mummunan rashin lafiya waɗansu malamai sun fassara da wannan amma dai abin da kalima ta nuhi ta yuthbituka tana nufin a ɗaure manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aw yaqtuluka waɗansu suka bada shawara a kashe shi suka ce amr ibn hisham ibn al-mughira wanda ana kiransa abul hakam da uban hikima ne amma sai daga baya kuma abu abu jahal uban jahilci me yasa saboda lokacin da wahayi bai sabko ba mutum ne mai hankali mai hikima lokacin da gaskiya ta zo ya kyamace ta sai Allah ya kaskantar da shi shi yasa komi kudinka komi mulkinka komi iliminka na duniya komi iliminka na addini kacce za ka yaƙi gaskiya to sai Allah ya kaskantar da kai wallahi Allah zai mai da kaba kuwa malaman da suka fahimci gaskiya suka ki aiki da ita sai Allah ya wulakantar da su masalul ladina hummilu taurata ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب قال الله مثل تاشد كريم da haka ai hatara yaki da gaskiya bai kara ba komai sai kaskanci bin gaskiya shine da baka daukaka amma shi din da yake zuwa ce ma kakka yarda da ko baka bi gaskiya ba wallahi kaskanci ya tabbata gare ka in baka tuba ba duniya da lahira Allah kai mu tsari aw yukhrijuk wadansu kuma suka ce a fitar da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka min akhraja yukhriju ikhrajan yaqtuluka daga qatala yaqtuluni suka ce a kashe shi ka gani shawarorin da aka bayar waɗansu sun ce kaza waɗansu sun ce kaza waɗansu sun ce kaza an haɗu a darun nadwa gidan da ake tattaunawa ina fata an fahimta aka shirya mam aka kitsa ma manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan sai Allah ce wa yamkuruna suna makirci kaga fi'ili mudari yana nufin abin da ake yi yanzu amma waɗansu malamai suka ce wa yamkuruna lokacin da dan mutane kamar su ga lokacin da suke shiryar da abin istihdaril hala ne dan kaga kamar abin ga yadda yake faruwa Allah ya ce ma annabi Nuhu wa yasna'ul fulka yana kera jirgin ruwa yanzu na naga kera jirgin ruwa a'a ana son ka kalli kamar da hankalinka istihdarul hala kamar dai gashi ne yana kera jirgin ruwa waɗansu malamai suka ce wa yamkurun suna yin makirci ai aikin su ne su yi maka makirci a makka da madina da ko ina wa yamkurullah Allah subhanahu wa ta'ala ya bar musu da martani to in mun dauki cewa a'a wa yamkuruna istihdar al-halami suna nan suna kokarin yadda za su shirya ma makirci wa yamkurullah Allah kuma yana shirya musu makirci ma'ana sai Allah ya faɗa masa kada ya kwana a Makka kamar yadda hijira ta bayyana aka yi masa umarni da hijira sannan kuma kamar yadda malaman sira suke cewa bayan sun zaɓi ƙato arba'in an ba su makamai an ce su zo ko wato sun zaɓi majiya ƙarfi daga cikinsu an gane ko suka ce idan suka zo suka taru sai su kashe shi sai ya zamanto kabila ta ƙuraisha ba za ta iya kabila arba'in ba ashe ba yau ne aka saba haɗewa akan kan ƙarya ba union european nations unis etats unis a haɗe kan zalunci ba yau ne aka fara ba kenan in an kashe shi kabilarsa ba za ta iya kaɗai ta yaƙi sauran kabilu ba to sai Allah ce masa ya fita malaman sira suke cewa ya karanta ayoyi na yasin shikenan sai bacci ya ɗauke su إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأثقال فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا قوة قراءة سدا ومن خلفهم سدا أو تقراءة ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون سيسو كي بتشي شي كنا يزوي بتاع الله يباشي كاريا إنا فتا أنفنشي أما إن منشي ويمكرون sun shirya masa makirci ma'ana aikin su ne su shirya masa makirci a kowane lokaci amma wa yamkurullah Allah yana mayar musu da martani ma'ana kenan duk lokacin da suka shirya makirci Allah subhanahu wata'ala yake mayar musu da makircin su mun fahimci wannan ko to ya ku yan uwa musulmi anan za mu fahimci wani abu ashe duk mutumin da ya ce zai yin da'awa kada ya sa tsammanin waɗannan abubuwa ba za su same shi ina fata an fahimci dan an ɗaure mallami an shirya ma manzo sallallahu alaihi wa sallam wannan dan an kori mallami daga gari ko daga ƙasa ko daga wata jiha an shirya ma wanda fi kowa khairu khalqillahi ajma'ina wannan dan an kashe an kashe malami a'a an kashe annabawa ba ma annabi ba wa yaqtuluna nabiyina bighairi alhaq ina fata an fince ni barazana korarwa an yi ma annabawa da ita ina fata an fince ni fa ma kana jawabu qaumihi wato illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum la yatatahharun ina fata an fahimci ni fitarwa an yi ma annabawa wannan barazana bal ma Allah ya kawo shi umuman wato annabawa da dama sun sun hadu da wannan matsala Allah ya ce wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw lata'udunna fi millatina na fata an fahimci ni kafirai sun ce za su fitar da su to aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru Allah suna shirya makirci yamkuruna suna shirya makirci shine nan sai ka fassara shi da li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka shine yamkuruna kalima ta makirci tana ɗaukar ma'anoni masu yawa domin makirci ana iya shirya mashi da safe da daddare makirci na kisa makirci na ɗaurewa makirci na tunzura kaka faɗa cikin wata matsala makirci na kaza makirci na kaza makirci na kaza maudu'i ne na alkur'ani ayoyi masu yawa za ka samu wannan annabi isa allah ce an shirya masa makirci wa makaru wa makarallah sun shirya masa makirci to daga cikin makircin da suka shirya mishi shine sun ce sun kashe shi don su a tsammanin su sun kashe shi Allah ya ce wa qaulihim inna qatalna al-masiha isa ibn maryam ko ba kana bane wa makarallahu Allah ya musu makirci Allah ya maida musu kamar wani ta koma kamar annabi isa walakin shubbiha lahu sannan kuma sai Allah ya dauke shi bal rafa'ahu Allah bal rafa'ahu Allah ilayhi kaga nan yamkuruna wa yamkurullah haka annabi salih an shirya masa makirci an gane ko Allah ce wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun yana bukatar fassara ai in kana son ka fassara shi da alqur'ani wani makirci suka shirya wa makaru makran shine qalu tallahi lanubayyitannahu wa ahla thumma lanqulanna li waliyhi ma shahidna mahlika ahli wa inna lasadiqun to shi ne sai an kafa wa makaru makar to wa makarna makaran Allah ya shirya makirci ayoyin da suka faɗi yadda ya halakar da mutanen annabi salih ina fata an fahimce ni ko ba haka nan bane fanzur kaifa kana aqibatu makrihim anna dammarnahum wa qaumuhum ajma'ina duk ayoyin da suka yi bayani yadda an ka halakar da su sun shiga cikin wato wa makarna makaran wa hum la yash'urun Allah ya kyauta haka kowane annabi zaka iya dauka irin makircin da aka shirya mishi da irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya mayar musu da martani kaga sai ka samu ayoyi da dama ƴan uwa musulmi lokacin da an ka shirya manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam makirci yayi hijira zuwa mi zuwa madina to ya ɗauki wanda zai shiryar da su zuwa ga hanyar shida abubakar ana kiransa abdullahi bin urakit kamar da malaman sira suke cewa to wannan ya nuna kafiri kana iya amfanuwa da baiwarsa game da abin da allah ba shi na duniya ko ba haka nan bane kafiri ne amma ya yarda zai gwada musu domin hanyoyin da aka sani a turkul ma'ahuda duk qurayshawa sun tani to kenan yanzu sai an nemi wanda ya san hanyoyin da ba kowa ya san su ba ina yan da cewa da yan su mugul da yan sarandi an gane ko to wannan yana nuna cewa musulunci ya yadda mu amfanu da baiwar kafirai abinda zai taimaka mu daga addini haka manzo sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisi na Jabir da ya zo gare shi ya so shi hana alghila cikin sahih muslim sai ya ji kafirai suna aikata wannan farisawa da rumawa sai ce to babu matsala tunda wannan gila ba ta cutar da 'ya'yansu ma'ana mutum ya zo ba matarsa tana da ciki bai cutar da tana shayarwa an gane ko ya take ta babu matsala ya ce to musulmi su aikata wannan amma yanzu sai muka juyar da qadiyyat sai mu ɗauko tambada mu musu ci gaba mu ba mu koyi kera jirgin sama ba ba mu koyi kera mota ba ba mu koyi kera salula ba amma abinda muka koya shine in an kaga wani kafiri yayi wani aski a can America ko a wasu kasashe sai dan Africa shi idan suka kawo wata tambada ta waka sai a dauka amma kere-kere da ilimin mun ki dauka kaga an juyar da qadiyyat Allah ya shirye da mu to wannan abin da ya kamata mu ɗauka ne sai malamai suke cewa a ƙarƙashin wannan aya za mu yi karatun yadda ake shirya da makirci musan al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam an shirya mata makirci da dama an shirya mata makirci da dama kenan tun da an yi masa ba abin mamaki ba ne a yanzu a majalisu na duniya na kafirai union european da wato abin nan nations unis a zamna a ga yadda za a ruguza ƙasashen musulmai a gani kafirran makka sun zamana sun yi taro a darun naduwa to kafirran duniya yanzu suna taro a majalisar ɗinkin duniya suna taro a asambile ta europe suna taro a majalisu na kafirci na duniya daban-daban yadda za su kashe wani malami ko wani jagoran musulmi ko wani musulmi mai wata dukiya mai kawo wa tallafi ga addinin musulunci ko ma wani mutum wanda yake da kokari a cikin aikin addini ba yau aka fara a shirya masa shari'a ba ko kuma a shirya ma wata jiha ko a shirya ma wata ƙasa wa yamkuruna wa yamkurullah in kun tsaya akan addinin ku in sun shirya makirci ba za su cutar da ku da komai ba Allah ya ba mu magani wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a inna Allah bima ya'maluna muhit Allah ya muna mai kyau amin wa yamkuruna wa yamkurullah suna makirci Allah yana mayar musu da makircin su wallahu khairul makirin Allah shine alkhairin wato mafi alkhairin masu makirci ba ana zai mayar musu da irin yadda ya dace da su karima ta almakru makirci ba a itlaqin ta ga Allah inji malaman aqida sai an yi bil qaidi almakiru liman yamkuru bi ibadihi almustahzi'u liman yastahzi'u bi ibadihi kamar da suka ce wanda suka ce a'a babu matsala shi kalima ta almakru ita ana ima itlaqin ta ga Allah ba sai an yi qaidi ba dan ya ce afa aminu makrallah fala ya'manu makarallahi illa alqawmul khasirun dan bai faɗi na kafirai ba amma dan suka ce a'a dama an san da za su yi ne shi yasa yace afa aminu makarallah sai ya mayar musu da martani akan abin da sun ka aikata wallahu ta'ala a'lam wallahu khairul makirin Allah shine mafi alkhairin masu mayar da makirci sai Allah ya ce wa idza tutla alaihim
وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إن هذا إلا أساطير الأولين
malaman har da alkur'ani suke cewa duk inda ka ji an ce wa idza tutla alaihim ba idza tutla alaihim ba wa idza inda ta fara da wawun to duk cikin alkur'ani sai an ƙara bayyinatin amma ban da wuri guda a cikin alkur'ani shine suratul anfal ko ina cikin alkur'ani ka'ida ce ta har da alkur'ani duk inda ba cikin suratul anfal ba in ka ji an ce wa idza tutla alaihim ayatuna to kasa bayyinatin amma banda suratul anfal ka'ida ce ta harda mun fahimci wannan ko wanda ya zo a cikin alqur'ani anan an ce wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na amma cikin suratul yunus sai ya ce wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'a na'ti bi qur'anin ghayri hadha aw baddil qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim ko ba haka ba a cikin suratu maryam yace wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina kafaru lil ladina amanu ayyul fariqayn khairum maqaman wa ahsanu nadiya a cikin suratul hajj yace wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير أتكن سورة السبع يتي وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم أتكن سورة الجاثية يتي وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا أبنا قالوا اكتبوا بآبائنا إن كنتم صادقين سننكما أتكن وتسورة الأحقاف يتي وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين an gane ko sannan abin nan wannan shine abin da yake faruwa duk inda ka ji alqur'ani ya kawo tutla wa idza tutla alaihim ayatuna sai ya ce bayyinatin amma banda suratul anfal kuma cikin suratul maryam ya kawo idza tutla alaihim ayatul rahmani khabru sujudan gubu kenan babu wawa kaga sai ya taimaka ma hafizin alqur'ani wajen mi wajen hadda alqur'ani Allah ya kyauta to wa idza tutla alaihim ayatuna idan aka karanta musu ayoyin mu ayoyin Allah dukkan su bayyananni ne an gane ko nan bai kawo bayyanatin ba amma bayyanannu ne babu ayat da Allah ya saukar da addu'a sai dai in baka gane baka koma wajen malamai su yi maka bayani wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin idan aka karanta musu ayoyin mu bayyananu qalu qad sami'na za su ce mun ji amma jin bai da amfani law nasha'u la qulna mithla hadha da mun so da mun faɗi wannan kaga ƙarya ce na fata an fahimci ni wai kaji da ya so da ya faɗi irin haka mai cewa zai iya faɗar irin abin da Allah ya faɗa yana daga cikin mafi zalunci daga cikin mutane ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله كي إن بعد كتشن أدم با كتشي كان إيه كوي كوي الله إن يد الله يمغنا كي مغنا كوسن دي أكوي كريا كو متاني وني بي يمغنا إرين تولي بل لي الله سبحانه وتعالى إنا باتن كون فهمتيني to da haka dai wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hada da mun so da mun faɗi wannan to ku faɗa ba shi kenan ba sai a huta ku karyata amma ina shi yasa qur'ani ya kalubalance su a makka yace su kawo irin alqur'ani suka kasa falyatu bi hadithin mithlihi in kanu sadiqin a cikin suratul tur ko ba haka nan bane sannan kuma a cikin suratul isra ita ma makkiya ce yace ba za su iya ba qul la in ijtama'at al insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al qur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'd eh zahira ana nan ana nan sai aka ce to yanzu su kasu a sura goma a cikin suratul hud am yaquluna iftara qul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftarayat wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin sun ka kasa ana nan ana nan cikin makkiya kuma suratul yunus aka ce su kawo sura daya am yaquluna iftara qul fa'tu bi suratin mithlihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin suka kasa sai aka je madina yanzu madina ba a ce qur'ani ba ba a ce sura goma ba ba a ce sai aka dawo dai sura guda ɗin wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina tunda bakar abin nan madaniya ce fa'tu bi suratin min mithli wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin to fa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirin aya guda sura guda sun kasa imam qadi iyad a cikin littafin sa ash-shafa yace har aya guda ba su iya kawo ni addalili saboda maganar Allah ba yadda ra'ayi da mai kawo irin ta ina fata an fahimci ni ko kalima guda ta alkur'ani ba su iya kawo wani zai iya cewa to ai in sun ce as-samawatu misali to ai sun kawo irin kalima ta alkur'ani a'a shirme ne ilimin da Allah ya sani game da sama waye san shi kalima guda mata alkur'ani ba za su iya kawo ba domin idan Allah ya faɗi magana irin yadda ya san ma'anarta da irin abin da take ɗauka na ilimi kai ne ka sani game da ita ina fatan kuna fahimta ta da kyau kenan ko kalima guda ba za su iya kawo ba shi yasa malamai suke cewa fahtarul muqara'a alal mu'arada sai kafiran mun kafiran makka ko mu ce kafirai na wancan lokaci sun ka zabi al muqara'a al muqara'a shine ayyaki a buga daga al qari'a ne to in an ce qara'ahu kaman ma'ana sun yi yaki sai suka zabi yaki alal mu'arada akan su kawo tamkar al qur'ani da fadar al qur'ani idan da za su iya da yin yaki wanne ne fi sauki ku ba mu amsa wanne ne fi sauki su yi magana ko magana ai ta fi sauki ko duk duniya tunda ko yanzu munan magana ai ta fi sauki kasashen musulmi mun iya magana mai yawa amma wajen aiki an kace muna ko ba ka nan bane to da qur'ani ba gaskiya bane ai da su kawo irin alqur'ani su nuna alqur'ani ba gaskiya bane yafi sauki to me yasa suka yi ta soki burutsu me yasa suke cewa kada a saurara me yasa suka ɗauki kawunansu suka ɗauki 'ya'yansu suka ɗauki dukiyarsu suka ɗauki mutuncinsu da duk abin da sun ka mallaka don su yaƙi manzo sallallahu alaihi wa sallam ku huta da wannan ba sai kun kashe kanku ba ba sai kun kashe 'ya'yanku ba ba sai kun hallaka dukiyarku ba kawai ku faɗi irin alƙur'ani shi kenan a huta amma ina sai dai soki burutsu na ƙarya launa sha'u la qulna mithl hada da mun so da mun faɗi wannan don Allah ku faɗa mu huta ƙaryar banza da yake Allah ya kyauta amin قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطير الاولين suka ce to shi wannan alqur'ani ba komi bane illa asatirul awwalin sai tatsiniyoyi an gane ko kalma ta asauti wasu na ganin mu'arraba ce asalin ta ba daga yaren larabci ba daga baya ta shigo cikin larabci sai alqur'ani ya faɗe ta maganganu ne masu yawa cikin ulumul qur'an babu lokacin da zamu kawo su malaman har da alqur'ani suke cewa kalima ta asatirul awwalin ta zo a wurare guda tara cikin alqur'ani mai girma na farko a cikin suratul an'am hatta idza ja'uka yujadilunaka yaqulu alladhina kafaru in hadha illa asatirul awwalin nabiyu wannan wurin law nasha'u laqulna mithla hadha إن هذا إلا أساطير الأولين نأكو وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين أتكن سورة النحل ورين هدو an gane ko laqad wa'idna nahnu wa aba'una hadha min qablu in hadha illa asatirul awwalin a cikin suratul mu'minun nabiyar wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fa hiya tumla alayhi bukratan wa asila na shidda laqad wa'idna hadha nahnu wa aba'una min qablu a cikin suratul naml sai kai hankali a cikin suratul mu'minuna laqad wa'idna nahnu a cikin suratul naml laqad wa'idna hadha kenan in kana cikin mu'minuna ka kaddama nahnu in kana cikin namli ka kaddama min hadha kai alarma mai hadda sannan kuma na bakwai shina cikin suratul ahqaf wallazi qala liwalidayhi uffil lakuma ata'idani an ukhraja wa qad khalat alqurun min qabli wa huma yastaghithani allaha waylaka amin fayaqulu ma hadha illa asatirul awwalin nataqas yana cikin suratul qalam an kana dha malin wa banin idha tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin ko ba haka ba sanasimuhu alal khurtum المخطوم سين ترى ينتكي سورة المطففين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون هكا معنا بس انك إن كسامون قوم كاكاو كما هكا نبني سيمو جارة تنده كوائنا كسكري yace in hadha illa asatirul awwalin shi alqur'ani ba komai bane sai tatsiniyoyi na mutanen farko kaga a ce a ga kaga wagga jur'a ce ga Allah maganar Allah an ka ce tatsuniya ce to kai dan kana mallami mai wa'azi an gaya ma Allah cewa maganar shi tatsuniya ce annabawa an gaya musu maganganu na izgili to wanda ya ce maganar Allah tatsuniya ce maganar wa abin ya ce tatsuniya ta duniya ku kawo mini ita babu alqur'ani ne ake gaya ma haka a ce ma qur'ani tatsuniya ka san dai tatsuniya abu ne wanda yare da ake mashi waɗanda hankalin su bai nuna ba ko to qur'ani an kace tatsuniya ce har ma suna cewa shi wanda ya yi wannan magana ina ganin Nadur bin Haris ya je ya koyo tarihi tarihi na mutanen Farisawa da Rumawa da sauran kafirai yake zuwa yana son ya yi ma mutane tarihin da irin yadda Qur'ani yake bada tarihin mutanen da suka gabata shi ma ya kawo irin wannan tarihi a ce ya iya to kaji an ce ma Allah magana shi ta asatirul awwalina ko ko a ce babu Allah kwata kwata kaji wani ma bai ce babu Allah to idan mutum ya ce babu Allah ko ko ya ce ya zan Allah maganar da ake gaya ma Allah irin wannan jur'a wa abba a iya gaya ma wannan babu shi dan haka nan kana wani auzi ya ce ma kai shirme na kaka yi magana Allah ma sun ce ta asatirul awwalin ta magana Allah ko ba ai babu wanda a saman ubangiji ko akwai kima irin uluhiyya babu akwai kima irin rububiyya babu amma waɗansu sai da suka yi kokari idan wani yana son ya nuna ya fi ka ko ya zo daidai da kai kakkai mamaki ko da bai cancanta ba don fir'auna dan adam ƙato ƙaton kaddara mai tutu mai kashi cikin dushi yace ana rabbukumul a'la ya ce ma alimtu lakum min ilahin gari bai san akwai abin bauta da ba shi ba sannan ya ce ana rabbukumul a'la ko cikin Allah kaga ya jahilci hakika ta ubangiji don hakika ta ubangiji ba ta samun Allah da Allah da Allah amma ya ce akwai ko cikin alloli ubangiji tunda rabbu yana nufin ubangiji wanda ya halitta ya mallaki abubuwa mai tafiyar da al'amura ya ce to shi ma ubangiji na oga kwata kwata to idan dan adam zai iya cewa ya fi Allah to dan wani ya ce ya fi ka haka na mamaki Allah kai mu mai kyau yace in haza ai wannan ba komai bane kenan wannan magana da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake karantawa illa asatirul awwalin ba komai bace sai ta tsiniyoyi na mutanen farko Allah kai mu tsari malam mu je aya ta gaba wa iz qalu allahumma wa in qalu allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indik fa amtir alaina hijaratan min as-samaa'i ائتنا أو ائتنا بعذاب أليم malaman tafsiri sun yi sabani akan wanda ya faɗi wannan magana wa id qalu allahumma lokacin da ke cewa ya Allah in kana hadha huwa al min indik in dai wannan shine gaskiya daga wajenka wannan alqur'ani fa amtir alaina hijaratan min as-sama kayi muna ruwa an gane ko ka zubo muna ruwan duwatsu min as-sama'i daga sama aw itina bi azabin alim ko ka zo muna da azaba mai radadi waɗansu daga cikin malaman tafsiri sun tafi cewa wanda ya faɗi wannan magana shine an-nadr bin al-harith kamar yadda muka ce shine yace in hadha illa asatirul awwalin waɗansu daga cikin malaman tafsiri suke cewa abu jahal shine ya faɗi wannan magana kuma shi take riwaya mafi karfi domin ita ce ta zo cikin sahihul bukhari da sahih muslim shikenan ko ina fata an fahimci ni shi yasa in ka diba cikin mawsu'a ta asbabun nuzul al-isti'ab fi bayan al-asbab sun kawo asar cewa nadr bin al-harith ya faɗi wannan magana sun da'afa su amma sun sahaha cewa abu jahl shi ne faɗi wannan magana ina fata an fahimci ni kuma ba mamaki to anan an ce abu jahl ya faɗi wannan magana to amma kuma in ka dibi qur'ani sai ce wa idh qalu bai ce wa id qala allahumma ba wa id qalu allahumma qalu amin kun ga akwai aiki ko ba haka nan bane to anan sai mu dauki cewa Abu Jahal ba shi kadai ya faɗi wannan magana ba wane ya faɗa wane ya faɗa wane ya faɗa wane ya faɗa amma tana yiwa shi yana daga cikin na gaba gaba ko ko lokacin da ayat ta sauka kan wannan magana ta Abu Jahal ta sauka amma da ma suna faɗa ko ko za su faɗa bayan Abu Jahal ɗai kenan na biyu waɗansu malaman tafsiri suka ce a'a abinda za a ɗauka an gane ko wa in qalu allahumma in kana hadha huwa al min indik shine cewa abu jahal shi ya faɗa amma mutanen makka sun yarda da wannan magana sun yarda da wannan magana to shi ko yarda da ƙarya ka zan maƙaryaci yarda da gaskiya ko baka faɗa ba in kai yi aiki da ita ka zan ka zan mai gaskiya shi yasa mutanen da sun ka soke taguwa Allah ina fata an fahimce ni a cikin alkur'ani wani lokaci sai ce mutum guda ne ya soke ta fanadau sahibahum fata'aqa fa'aqar duk da ke sun ce akwai wanda ya taimaka mishi amma dai nan qur'ani mutum guda ya kawo in ka diba cikin tafsiri da suna iya cewa mutum biyu ne guda ya koro ta amma shi gudan da shi ne soke ta ko da mun ce akwai wanda ya taimaka mishi to amma kuma wani lokacin sai Allah ya ce a'a jama'a ne kazzabat samudu بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله wasu ƙuyaha sai ce mi fakadzabuhu sai ce fa'aqaruha bai ce fa'aqaraha ba a cikin suratul shu'ara amin sai ce mi sai ce fa'aqaruha fa asbahu nadimi fa akhadhahumul azab a cikin suratul a'raf yace fa aqarun naqata wa ataw an amri rabbihim taw kaga kuma duk qur'ani ne ina dan qur'ani ne mai cewa ba ya samu abin ga dole sai an kawo malamai sai suka ce mutum guda ya soke ta kamar yadda ma yazo cikin hadisi cikin sahihul bukhari amma dukkan su sun yarda da abin da ya aikata ko dai mu ce dukkan su an tambaye su sun ce eh ko kuma mu ce a'a wannan labarin duka ya zo musu sun ji daɗi ko ko dama Allah ya san duk wanda labarin ya kai gare shi cewa an soke taguwar Allah zai ji daɗin an aikata wannan shi yasa sai Allah ce wa if qalu allahumma in ba haka ba ya za mu fahimci tafsiri Allah ya kyauta to wa if qalu allahumma lokacin da yace ma'ana an yi isnadin abin zuwa ga jama'a amma ana nufin mutum guda ne ya faɗi wannan magana allahumma yace ya Allah asalin shi Allahu ne sai an ka ƙara mimun saboda mi saboda ya'un ta kira ya Allahu don sunan Allah shi kaɗai na in za a kira an fahimta ba ana iya sami shi alifu wallam kuma ba a kawo ayyuha ba amma banda sunan Allah babu daga ɗaukar wannan sai dai a ce ya ayyuhal insan ko ba ka nan bane amma sunan Allah shi na da alifu wallam shi kaɗai ake cewa ya Allah to idan ba a kawo ya'un ba sai a kawo mimun sai a ce Allahumma kenan kira ne zuwa ga ubangiji mimun badalun aliya'il mahdufa amma malaman lokaci suke cewa ba a hada su ba a cewa ya allahumma sai dai nadiran ko shududun a cikin laraba akwai masu cewa ya allahumma ba mun fahimci wannan da kyau wa idh qalu allahumma lokacin da yace allahu ya allah in kana hadha huwa alhaq min indik in dai wannan alqur'ani gaskiya ne daga wajenka yake in kana hadha huwa alhaq min indik in dai wannan alkur'ani gaskiya ne daga wajenka akwai kuma wata ƙira'a in kana hadha huwa alhaqqu min indika sai dai ba ƙira'a ce mutawatira ba mun fahimci wannan eh in an ce in kana hadha huwa alhaqqa min indika sai zaman to alhaqqa shine ismu kana kenan in kana hadha alqawlu an gane ko alhaqqa min indika ko hadha alqur'an amma ƙira'ar da tace in kana hadha huwa alhaqqu min indika sai ya zamanto an gane ko abin nan huwa shine mubtada alhaqqu shine khabar to sai a dauki wannan jumla gaba daya sai ta koma ita ce khabaru kana wannan shi ake kira i'rabul jumal akwai i'rabul mufradat akwai i'rabul jumal in baka san shi baka koya ka koyi i'rabul jumal domin jumla za ta iya zuwa gaba daya sai ai i'rabin ta ce ga abin da take nufi ba a samu mufrad ba ina fatan kuna fahimta ta wani lokaci qala allah هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم كما كان بني تو هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم دكان شي جمله تي في محل النصب مقول القول kai bari in yi maka gaba ɗai an gane ko eh qur'ani gaba ɗaya ana iya cewa qala allah in an ce qala allah waye faɗa allah to tun daga alhamdulillahi rabbil alamin har zuwa min aljinnati wan nas duka qala allah na maf'ulun bihi maqulul qawl i'rabul jumal ka dibi wani littafi da ake kira mafatihu tafsir na ustazu Dr. Ahmad Sa'ad Al-Khatib ya kawo wannan sannan ka diba cikin Mughni Labib an kutubil a'arib libn Hisham al-Ansari ya kawo yadda ake i'rabul jumal ɗaliban ilimi mu tashi zuwa neman ilimi Allah ya taimake mu to almuhimu da kira'a ce shadda in kana hadha huwa al min indik in dai wannan gaskiya ce daga wajenka fa amtir alaina yace Allah ka zubo mana ka zubo mana ruwan bala'i hijaratan min as-sama duwatsu daga sama ka ji jur'a wadda ake yi ma Allah dan adam yana ma Allah jur'a jur'a ka ji mutum yana ce ma Allah in Allah ya isa yi kaza subhanallah subhanallah to ina ga mu yanzu don wani ya ce maka in ka isa kai kaza matakka ta rike hannunka ta ce in ka aihu ga uwayenka ba ni takarda sakanni irin saki uku to dama an san an kai goro ko kuma ce an daura aure an kai sadaki ko san dan halatta kake kashe dan ya tunzura ka sake ta barta in ta huce tana cewa da Allah ya hini ko ba haka ba sannan idan wani yayi rantsuwa da alqur'ani akan ƙarya Allah bai kama shi ba kai tsaye don wasu na son tsammanin da mutum ya rantse da alqur'ani Allah bai kama shi a'a ga mutum na cewa in qur'ani gaskiya ne Allah ya mai ruwan bala'i yanzu yanzu kuma Allah bai yi ba shi ke nuna qur'anin ba gaskiya bane Allah ya kyauta ya ce to fa amtir ma'ana kamar shi na tahaddin Allah ne yana kalubalantar Allah wal iyadu billah fa amtir alaina Allah kai muna ruwa hijaratan minas sama wato duwatsu daga sama to dama in an ka ce ai an zubo abu daga ai ba sai an ce minas sama'i ba ko ba haka ba wasu sun ka ce ya kawo shi ne litta'kid dan dama daga sama suke zuwa ko ku suka ce a'a al-ma'huda dama an san duwatsu irin waɗannan kamar a tarihi Allah yana zubo su ne daga sama an gane ko falan ma ja'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud ko ba haka ba a cikin suratu hud a cikin kuma suratu wato abin nan الحجر كتوا فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل لوكتين da muka zo cikin tafsirin suratul araf mun yi bayani kan dalilin da yasa aka bambanta tsakanin ta'birai wato da waccan da waccan fa amtir alaina hijaratan min sama yace Allah kai muna ruwan azaba min sama'i daga sama ina fata an fahimce ni wato suna ruwaito wata kissa daga ibnu abbas wani mutum ba yahudi yace ma ibnu abbas ban taba ganin kana daga cikin al'umma mafi wauta ya ce mini ne ya ce al'ummar da take ce ma Allah fa'amtar alina hijaratan bin sama bangar al'umma wawanyar al'umma irin wannan ba ibnu abbas da yake makaranci ne ya ce a'a ya ce ai al'ummar da ta ce ma annabi musa in haba an wa rabbuka faƙatila inna hahuna ƙa'ilun tafi kowace zama al'umma zama wawanyar al'umma ko ba ka dan bane dukkan su ne sun aikata wauta kafirci bala'i ne Allah kai mai tsari da kafirci ina fata an fahimci ni za a ja aya wani sai ka iske musulmi ne amma maganar da yake faɗa ta yi muni aya ta cikin suratul ƙarshen suratul mulk imamu suyuti yake cewa da alka ce qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in idan ruwanku suka faƙi suka yi ƙasa wa zai zo muku da ruwa ina fata an fice ne wanda ke mai kukuga tunda Allah ce shi ke rike ruwan wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin fa askannahu fil ard wa inna ala zahabin bihi laqadirun ƙato na tsaye ƙato kaddara sai ce ta ati bihil fu'us wal ma'awi wai da diga da helu su za su zo da ruwan tunda an ce Allah zai tafiya da su shikenan dan nan kai tsaye sai Allah ya sa ruwan idon shi gaba suka tarare shikenan to idan idan diga ko kwasa an gane ko za su zo da ruwa to ruwan da ke cikin idonka Allah ya kafe shi to ka maido da ruwan shirmin banza da yushi Allah ya kyauta ya ce to fa amtir alaina hijaratan minas sama Allah kai muna ruwan azaba daga sama Allah kai muna tsari a wai itina bi azabin alim ko ko ka zo muna da azaba mai radadi anan sai kun gane uslubi na alqur'ani yace a zo da ruwa ruwan duwatsu daga sama ko a zo da azaba mai radadi to kuma me ya bambanci ai ruwan ruwan azabin da ruwan duwatsu ai azaba ne ko ba haka nan bane kuma ba babu waye Allah ya ba an yi ma mutane annabi lutu ko ba haka nan bane an yi ma abraha sarki abraha kamar da suke cewa sarki abraha alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijjil faja'alahum ka'asfin ma'kul to su mutanen makka sun san labarin mutanen annabi lutu Allah ya musu ruwa dan ya ce wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa bil layli afala ta'qilun ko ba haka nan bane sannan suna da labarin abraha tun da a makka ne abin ya faru ko ba haka nan bane to kaga amma ga jur'a da yake ma Allah subhanahu wataala me yake nufi da ita to amma anan wato da yace a zo da azaba mai radadi ita azaba lafazi ne am domin ba dole bane in Allah zai musu azaba sai da duwatsu Allah na yi musu azaba da duk abin da ya ga dama kenan sai da to ita azaba ta shafi zubar da ruwan duwatsu kuma ta shafi wani abu wanda ba shi ba Allah zai iya turo musu ruwa Allah zai iya turo musu iska Allah zai iya turo musu kaza amma sai zama to yace a wi itina bi azabin ali in kaga dama Allah ka zo da azaba mai radadi wannan wauta ce kafin mu je aya ta gaba yan uwa musulmi shine cewa nan akwai wani abu da ya kamata mu gane wato taurin kai izgili da annabawa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ake faɗa ma haka amma Allah subhanahu wataala bai yi asaba ba to don kana wa'azi wani ya zage ka ko ya ci mutuncinka ashe ba wani abu ne sabo mun fahimta kuma dan an kashe malami ba shi ke ba akan gaskiya yake ba dan an kashe annabawa dan an kori annabi ko ba haka nan bane an kori malami ba shi ke ba akan gaskiya yake ba dan an daure malami ba shi ke ba akan gaskiya shi ke ba shi na nan ma Allah ce bi yukhrijuka dan su fitar da kai malaman tafsiri sun kace ai sun fitar da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam don Allah ce illa tansuruhu faqad nasarahu Allah iz akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnayn sun fitar da shi na fata an fahimce ni ko ba haka ba a cikin suratul tauba akai sabari don Allah ya ce wa hammu bi ikhrajir rasuli sun so su fitar da manzo waɗansu malamai suka ce to ai sun fitar da shi waɗansu malamai suka ce a'a bayan fatahu makka na kuma suka yi ta kokarin su tattara larabawa su je su fitar da shi daga makka Allah ba su iko ba na akwai magana guda ɗaya wallahu ta'ala a'lam fa amtir alaina hijaratan minas sama yace Allah kai muna ruwa ruwa na bala'i Allah kai muna tsari aw itina bi azabin alim ko Allah ka zo muna da azaba mai nadadi wannan shine malamai suke cewa duk in ka je amtara ko kalima ta al-matar cikin alqur'ani to tana nufin ruwa na azaba amma sai malamai suka ce in akwai kaidi shi yasa ka'ida in ba a yi mata kaidi ba banna za a yi in ka ce abu bakin kazana da an bincika an samu ɗai bai shigo ciki ba ka yi kuskure amma idan ka bincika akwai al-istiqra tam akwai al-istiqra an-naqis to wanga ka'ida da ta ce duk inda ka je amtar matar cikin qur'ani yana nufin azaba ba gaskiya bane sai an yi kairin ta banda guda tal shine istithna'i kamar da bature ya ce l'exception confirme la règle wanda ya zo cikin surutumi cikin surutun nisa'i don Allah ce wala junaha alaikum in kana bikum azan min matar kaga nan annazil min as-sama wani da ya ce kai jama'a da duk da haka nan dai kun ji an ce azan akwai aza tare da shi ban son ya saki ya faɗi mun fahimci wannan ko kamar yadda za ku ga cikin ulumul qur'an ana kawo kulliyatul qur'an da alqawaidul qur'aniyya galibi waɗannan in ba a tabbatar suwa ba kai hattara cikin al-itqan fi ulumil qur'an ya fitar da babi akan wannan al-mufradatul qur'aniyya sai a ce maka ya ayyuhan nasu duk inda ka gane shi sura ce makkiya ba gaskiya bane ina fata an fahimci cikin bakara akwai ya ayyuhan nas kuma madaniya ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ko ba kana bane ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba ko ba kana bane suratul nisa'i madaniya ce kuma ta bude da ma da ya ayyuhan nasu يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء shi yasa ka'ida sai in an faɗe ta sai in ta tabbata gaba ɗaya haka ne in ba haka nan bane sai ka ce banda kaza banda kaza banda kaza banda kaza mun fahimci wannan da kyau ko aha to amin amin malam to fa amtira alaina hijaratan minas sama malamai sun fitar da wani abu a karkashin ta kafin mu je aya ta karshe shine abinda malamai suke kira wato al-isti'jar nan ya nuna Allah yayi gaugawar kawo azaba Allah yayi gaugawar kawo azaba kafirai suna kokarin Allah ka musu azaba ko kiyama ko ba haka nan bane eh Allah ce yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha walladhina amanu mushfiquna minha wa ya'lamuna annaha alhaq ala innal ladhina yumaruna fi as-sa'ati la fi dhalalin mubin suna ta cewa a kawo azaba ya salihu tina bima ta'iduna in kunta min al-mursalin kaga nan yace fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi azabin alim zaka ga cikin ayoyi daban-daban kafirai suna kokarin a kawo azaba a kawo azaba fa atina bima ta'iduna haka an kaga ma annabi nuhu قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين الله كم نسأل ما لم يجي آية كرشي وما كان الله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون malamai suka ce Allah ce wa ma kana Allah Allah bai kasance ba li yu'adhibahum ya musu azaba waɗansu malaman malaman nahwu an gane ko malamai na basra suna ganin cewa an shafe ismu ka wato khabaru kana ai wa ma kana Allah muridan li yu'adhibahum wa anta fihim ina fatan kuna fahimta ta an gane ko kina an shafe muridan ko sai ka kaddara abinda zai dacewa don wani sai ya ce bai yarda da muridan kin nan ba sannan waɗansu malamai irin na kufu suka ce a'a ita lamun kin nan tana matsayin lam kamar ziyada ce fil ma'ana asalin shi wa ma kana Allah yu'adhibuhum sai an ka ƙara lamun amma dai wa ma kana Allah li yu'adhibahum Allah bai kasance zai musu azaba ba wanda ita suka kira lamul juhud ibn Uthaymeen yace bai dace a kira ta lamul juhud ba domin juhud shine musu kuma ba a cewa Allah subhanahu wataala yana musu sai dai sun kace istilahina almuhim wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim Allah ba zai musu azaba ba wa anta fihim kai kana cikin su wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun Allah ba zai musu azaba ba suna istighfari wagga aya tana dauke da bayani wanda yalla sai ya dauki kusan minti 40 ko minti 50 ko awa daya kiran kaga ba za a kariya ba amma abin da zamu yi bari mu ba da wasu abubuwa masu muhimmanci gwargwadon hali duk da yake ko wanda ban faɗa ba suna da muhimmanci ma'ana wanda suka zo farko kenan waɗansu malamai suka ce to dalilin da yasa Allah bai yi musu azaba ba tunda sun nemi azaba na farko al'amanani suna da amanu guda biyu aminci guda biyu shine wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim kasancewar manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin su ashe kariya ne gare su shi yasa wallahi ku kya bayan Allah nagari waɗanda saboda su Allah yake raga muna in kuka fitar da su wallahi kai ku ta kare wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun Allah ba zai musu azaba ba suna istighfari to kenan shi istighfari shine amanu na biyu kenan yanzu kuma manzo sallallahu alaihi wa sallam yayi ya kaura wallahi abin da ya muna saura istighfari kuma istighfari a bar aikata sa'o don Allah ya ce walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun wallazina idza fa'alu fahishatan أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون مي استغفاركم ومرسى الله sai Allah ya karba muna ashe waɗanda su ne amana guda biyu in sun cire babu manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam tare da al'ummarsa babu istighfari to a jira zuwan azaba Allah kai mu tsari malaman lugha waɗanda suke fitar da istinbati sai suke cewa lokacin da yake cewa wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim kun ga sai yace Allah ba zai yi musu azaba ba kai kana cikin su ina fata an fahimce ni saboda shi li yu'adhibahum fi'ili ne wanda yake yana nufin abu zai iya mi zai iya afkuwa to tun da kasancewar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tare da su ba tabbata za ta yi ba sai ya ce liyu azibahum don ya nuna maka ba zai yi musu azaba ba tun da fi'ili na yana ciki in ya tafi za a yi musu za a yi musu azaba amma wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfiruna istighfarin al'umma in dai tana yi tunda abu ne wanda bai karewa sai ya kawo suna don ya nuna maka abu ne wanda ke tabbatacce rayuwar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba tabbatatta bace istighfarin al'umma sai in ma wani bai yi ba wani zai yi ko ba haka nan bane to sai an ka ce mu'adhibahum an ka kawo suna hikima ta balaga ta alqur'ani yan uwa musulmi a gurguje wa hum yastaghfirun ana nufin wato su kafirai za su yi istighfari waɗansu suka ce waɗanda za su musulunta Allah ya san waɗansu za su musulunta daga cikin su ko ko Allah zai fitar da waɗanda za su yi istighfari a cikin tsotson su shi yasa bai halakar da su ba waɗansu suka ce wa hum yastaghfirun shine wato akwai sauran musulmai masu rauni waɗanda za su rinka yin istighfari waɗanda Allah zai tunkuɗe musu wato wannan azaba to idan muka ce kafirai waɗansu malamai suka ce a'a na ana nufin kiran su ne Allah subhanahu wata'ala yake yi da su istighfari ma'ana al'ada ce ta qur'ani kulliyatul qur'an alqawaidul qur'aniyya idan Allah ya faɗi waɗanda sun ka aikata aika aika amma kuma sai shi kira su zuwa ga tuba لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق الله بايا سن يعذب تدكوا سيئن كاكيا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما ɗan uwa musulmi bakin abin da zai iya wato sauƙaƙuwa kenan ga wannan lokaci ma'ana kenan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya fita an yi yakin badar an azabtar da su kenan ko da ya fita shi kenan sai an kai musu azaba akwai maganganu masu yawa waɗanda wannan lokacin ba zai iya bamu dama ba kenan tafsiri na ramadan insha Allah ta'ala sai a tarba a gidan tv na bonfere daga karfe biyar zuwa shidda na marece in Allah ya bamu iko za a gabatar da tafsiri a gidan tv insha Allah rabbul alamin abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin amin amin